إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كتاب العقول العقول جمع عقل كنا يقال أقلت القتيل عقلا معنى ديا كنا أبن ديسا أكباش وانا سونا شيني in aka tattara diyar rakunman sai a je a ɗaure kofar gidan wanda aka kawo ma to sai aka ɗauki wannan abin aka ba shi suna al'aqlu ina manan hankali abin da ya hana ka fadawa cikin halaka shine hankali kana tafiya mutum zai fada go sai a ci rami sai a ce mishi hankali hankali hankali to shine iqal iqal na larabawa da suke sai wa iqal al babu zikirar uqul babin da yazo na bayanin filla filla biya kaza biyan rai biya kaza biya kaza biya kaza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم li'amr bin hazmin fil uquli yace yana cikin littafin da manzon Allah ya rubuta ko takarda ko wasikar da manzon Allah ya rubuta yana bayanin diya filla filla sai ce anna fi duk inda kaji malamai suna ce likita bi amr bin hazmin wanda wanda abin da ake nufi kenan anna fi nafsi mi'atun min al ibli in aka kashe rai za a biya rakuma guda 100 wa fil anfi iza iya jad'an an ci ku hancin mutum in aka yanke shi baki daya aka cire shi mi'atun min al-ibli shi ma za a biya rakumi ɗari kenan diya cikakken diya kenan saboda me eh yawa duk wani abubuwa su aka yanke su duk abin da ya danganci fuska ido hanci ai mutum ya gama kenan Allah ya sauwake wafil ma'amumati sulufuddiya cikin miki da za a yi ma mutum ake ce da shi ma'amuma shine hiyallati tasulu ila ummi dimag a yi ma mutum rotse har ya je kan makwakwalwarsa to me za a biya sulufuddiya za a biya ɗaya bisa uku na diya wafil ja'ifa abinda ake ce ma ja'ifa allati tasilu ila aljawf miki da za a yi ma mutum ya shiga ciki shi kuma nawa za a biya mislaha za a biya ɗaya bisa uku wafil aini hamsuna idan mutum kuma aka ji masa za a biya rakumi hamsin wafil yadi hamsuna kafa kuma aka raba mutum za a biya hamsin وفي الرجل خمسون هنو خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أسبوع مما هنالك عشر من الإبل kowace yatsa kuma aka tsin aka aka raba shi da ita za a biya rakuma guda biyar wa fi sinni khamsun in aka cire masa hakori kuma za a biya rakuma guda biyar wa fil mudiha khamsun al mudiha mikin da za a yi ma mutum a kwaye naman a ga kashi da shi ma za a biya hamsin min al'ibili bayanin da ake abin da ya zo cikin ma'ana kitab amur bin hazmin kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu al'amali fi diya babin da ya zo na bayanin yadda ake biyan diya قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى yace sayyidina Umar da yazo zai sa ya nuna yadda za a biya diya sai ce ahlul qura faj'alaha ala ahli dhabi alf dinari ya ce mutanen da ke zaune alkarya suna amfani da zinariya ba za su ba da rakumi a karba ba sai su biya dinari dubu wa ala ahalil warak waɗanda kuma su suna amfani da azurfa ne su kuma za su biya ashara al isna ashara alfa dirhami za su biya dirhami dubu goma sha biyu wanda suke amfani da zinariya ba za su ba da dirhami a karba ba wanda suke amfani da dirhami ba za su ba da zinariya a karba ba ba za su ba da manarakun a karba ba rakuma sai waɗanda ahalul ibil kenan qala malikun fa ahalul zahabi ahalul shami imam malik yace in kana son ka san waɗanda suke amfani da zinariya su ne mutanen kasan sham wa ahalul misra da mutanen masar wa ahalul iraq ahalu wa ahalul wariq ahalul iraq waɗanda suke amfani da azurfa kuma su ne mutanen iraq wannan bayanin imam malik kenan قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقتأ في ثلاث سنين يتي أنجي أو أربع سنين إن أكا أكا ينكا متاني diya din kora kuma ɗari ne aka ce sai a sassauta musu a bar su biya a cikin shekaru uku ko shekaru hudu kala malikun wasu salasu a habbu ma samitu ilayya fi zalika imamu malik ya ce in aka kasaf aka raba musu za su biya duka cikin shekara uku ya ce shi ne abinda ya fi kyau cikin abinda na jiyo an ce in ana bin su rakuma guda ɗari sai a ce to kowace shekara sai a kawo kowace har shekaru uku za a biya duka wani suka ce shekaru hudu in shekaru hudu ne kowace shekara nawa za a biya kenan ashirin da biyar in shekaru uku ne kuma nawa za a biya kenan talatin da wani abu saboda a samu sassauci kar a ce su biya duka a shekara ɗaya. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى وباء كربا باء كربا في دية الإبل متانا دكي زون كركرة وأن دسكي أزون أواي سنة أمفاني دزيناريا بزاء كربي راكم ما أو جنسبا ولا من أهل العمود الذهب حككما العمود شيري waɗanda ke zaune inda ake gina musu gidajensu da karasan dina masu tsawo suwa kenan mutanen a'a mutanen ƙauye mutanen daji kenan mutanen masu masu ahalul ibli kenan su kuma waɗanda ke su ne ahalul ibli ba za a karbi zinariya ko azufa ba sai dai su kawo su kawo rakumma din ولا الورق ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب kowa abin da aka yanke musu shi za su biya an suka kawo na wance wa'yansu ba za a karba ba an fahimta kamar yanzu ka ce mutanen da ke cikin birni sai dai su biya naira ko dala ko menene mutanen kauye su biya hatsi su biya menene da menene ba haka bane ba ko tumakai ko rakuma ko saboda abin da suke da shi kenan باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون yace babin da ya zo na bayanin diya na ganganci in an yadda a karbi diyan ba a ce sai an yi kisashi ba to ya yake wa jinayatul majnun mahaukaci kuma in yayi ma wani barna yaya za a yi jin masa ciwo ya za a yi a shar'ance qala haddathani yahya an malikin أن ابن شهاب كان يقول ابن شهاب ياتي في دية العمد إذا قبلت ياتي دية دية تغنغنشي أكو مجي سكان دية غنغنشي ده نكسكري نكسكري أكو يسسوشي أما ده غنغنشي أكو يسنن تواج سيستي دية مغلظة أم فهمت؟ ياتي إن قبلت ياتي خمس وعشرون بنت مخاض ياتي عشرين دبير za a ba da bintu mahadin wacce ce bintu mahadin ita ce dabban da ta cika shekara guda ɗaya ita ce bintu mahadin ibnu mahadin ko bintu mahadin ai zu sana kamila dabban da ta cika shekara rakumin da aka haife shi samu shekara shine ko bintu mahadin ko ibnu mahadin وخمس وعشرون بنت لبون تونين كو بنت لبون من شكرا بيو وخمس وعشرون حقة تونين من حقة من شكرا أكو وخمس وعشرون جذعة تونين جذعة شيني تم شكرا هدو تم شكرا تايا da ɗan shekara biyu da ɗan shekara uku da ɗan shekara hudu haka za a raba to me yasa aka yi haka saboda a gallaza shine ma'ana diya mu gallaza kenan qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id anna marwan ibn al-hakam kataba ila muawiya ibn abi sufyan annahu utiya bi majnun qatala rajulan shikenan mu'awiya ibn abi sufyan shi ya rubuta yana tambaya amarwana dan hakan shi ya rubuta yana tambaya mu'awiya ibn abi sufyan yace me yace ga wani mahaukaci ya kashe mutum to ya za a yi fakataba ilaihi mu'awiya sai mu'awiya ya rubuta masa yana fada masa an iqilhu wa la tuqid minhu yace ka karbi diyya kada kada kada a yi me kada a kashe shi an fahimta fa innahu laysa ala majnunin qawadu yace ai mahaukaci ba a abin nan ba a mishi abin kisasi ba za a ce shi ma a kashe shi ba an fahimta kala malikun sai imamu malik kuma yace fil kabiri was saghiri idza qatala rajulan jami'an amdan babban mutum ne da yaro karami suka kashe mutum kuma da gangan ya za a yi kenan أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية يتي ببان إما سجني بس يد بس يأي كساسي ذا كشيشي يارو كما بكي أكشيشي با زي بيا نصف الدية أنا فهمت إمام مالك يزغو قال مالك إمام مالك يتي وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف نصف قيمته الحر والعبد mutane biyu ɗaya bawa ɗaya ɗa suka kashe bawa to ya za a yi ya ce yuktalul abdu bawan za a yi masa kisashi a kashe shi amma ɗa kuma fa ba za a kashe shi ba sai biya nisfu qimatihi sai a duba bawan da aka kashe shi ɗin kimansa nawa ne miliyan ɗaya ne sai biya rabi babu ma ja a fi diyatil khata'i fil qatl babin da yazo na diyan kuskure a cikin kisa mutum ne kashe mutum kuskure ba ganganci ba qala haddathani yahya an malik an ibn shihab an iraq ibn malik wa sulaiman ibn yasar anna rajulan min bani sa'd ibn sulays ajra farasan fawti ala isba'i rajulin min juhaina yace wani ya zo da dokin shi yana gudu sai taki yatsan wani mutum cikin kabilan bani juhaina fanuziya minha she inda aka taka yatsan sai zubar da jini famata ya ta zubar da jini har sai da wannan mutumin ya mutu faƙala umar ibn al-khattab sai sai na umar ibn al-khattab ya ce lillazi uddu'iya alaihim wanda aka yi kai karansu aka ce su suka kashe shi din a ta halifuna billahi hamsina yaminan za ku yi rantsuwa a yi ma'in kasama an hamsi na yaminan ma mata min ha za ku yi rantsuwa cewa ba abin da ya kashe shi ba kenan fa'abau wata harraju sai suka kiyace su mu ba za mu yi rantsuwa ba wa qala al na atahlifuna antum ku kuma za ku yi rantsuwa cewa wannan taka taka hannunsa da shi ya kashe shi fa'abau suka ce mu ma ba za mu yi rantsuwa ba to yaya mas'ala za ta zamo kenan faqada umar ibn al-khattabi bishatir diyati ala sa'adiyin shi imar bin khattab ya ce to shikenan wanda aka wanda nasu aka ce yayi kisa din zai biya rabi qala malik wa laysa al-amalu ala hadha imam malik yace wannan mas'alar sahabbai mutane malamai sun saba sun basu dauki wannan aikin magana ta Umar ba saboda abu guda biyu ya faru a ciki an biya nisfu diya yace wannan laysa al-amalu alaihi sa'annan kuma sai ce suwa su fara rantsuwa waɗanda ya kamata su fara rantsuwan ba da su aka fara ba sai aka ce waɗanda su za su yi na biyu aka ce su su fara rantsuwa to nan ne imam malik ya ce a laisa al'amalu ala haza an fahimta laisa al'amalu ala haza قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون suna fada wannan manyan malamai diyatul khata'i 20 binta makhadin yace diyan kuskure bintu makhadin 20 wa 20 binta labunin binta labunin kuma guda 20 wa 20 ibn labunin da kuma ibn bintu labunin wa ibn labunin shi kuma guda 20 zakaran wa 20 hiqqa da kuma hikka guda ashirin wa ishiruna jaza'a da jaza'a kuma guda ashirin to guda biyar ke na kawo sinfi ɗaya an hada namiji da mace maza da mata to shine ɗari ya cika kenan to wannan ala taglif kenan ko ala takhfif eh ala takhfif ne eh خمسة وعشرون كذا خمسة يجي دية الخطأ تنا أنت دية الخطأ تغليظ ذا أي كوكو تخفيف سوكي ذا أي قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان yace abin da aka yi ijma'i a kan shi ba kisa shi tsakanin yara da yara don yaro ya yi kisa a kashe shi a ce a'a wa inna amdahum khata'un ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلمة in su yi ganganci ma za a ɗauke shi kuskure ne matukan ba su kai ba su balaga ba wa inna qatla sabi la yakunu illa khata'an ai in yaro ya kashe mutum sai a ɗauke shi kuskure ne wa zalika law anna sabiyan wa kabiran qatala rajulan hurran khata'an da a ce yaro karami da bai balaga ba da babban mutum da ya balaga suka kashe yaro da kuskure ya mutu كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية وعند وعند ذاك جاجيس آسبانس ذاس بيا رب الدية قال مالك ومن قتل خطأ وند يكسن كي كسكري فإنما عقله مال لا قود فيه أي ديسا كئيزي بيا ba za a yi kisa shi a ce a kashe shi ba eh ومن قتل خطأ ومن قتل من قتل من قتل من قتل خطأ من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه كدي ذا باير بزا أي كساشي با وإنما هو كغيره من ماله wannan abin da za a karba ɗin kaman sauran dukiyarsa ce da yake mallaka yuqda bihi dainuhu za a biya basuskan da ke kan shi wa yujawwazu fihi wasiyatuhu in yayi wasiya za a yi a cikin wannan diyar da za a biya fa in kana lahu malun takunu diyatu qadra thuluthihi yana da kuɗi diyar sai ya zamo gwargwadon ɗaya bisa uku thumma ufiya an diyatihi fa zalika ja'izun lahu thumma ufiya an diyatihi fa zalika ja'izun lahu duk wannan ya halatta وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك in ba shi da kuɗi sai diyan aka karba ya halatta ya yi wasiya ya halatta biya ba shi a ciki as-sulusu idza ufiya anhu wa awsa bihi cikin uku ɗaya bisa uku kenan babu aqlil jirahi fil khata'i babin da yazo na diyan jimma mutun ciwo a kuskure ayi ma mutun rauni a kuskure kenan ko قال حدثني عن مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم وفي رواية عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح إن أكا جمع متنشيو مزا أكر بدية بهر سياسة ملافية إن يسا ملافية أكا يافتو لافية با أبن ديتا وي أجكنسا أكا تشيكي نان in bayan ya samu lafiya aka ga gaban da aka jima ciwo an samu tawaya ko ya lankwashe ko ya munan ya muzanta shi to shine za a biya diya wa annahu in kusira azmun min al insani in aka karya masa kashi yadun aw rijlun aw ghayru zalika min al jasadi ko hannu ko kafa ko wani wuri a cikin jikinsa khata'an fa bara'a wa sahha wa adala hay'atihi an karya masa hannu ko kafa ko wani abu cikin jikinsa ba za a biya diya ba sai an jinyarsa har ya samu lafiya to sa'an nan sai a duba illar da wannan abin ya saka mashi na muzantawa ko na illar to shine sai a yanka masa diya to sai ya warke lafiya lafiya ba abin da ya kuma ba abin da ya lalace a cikin jikin ya za a yi falaisa fihi aqlun yace ba za a biya komai ba fa inna qasa law kana fihi asalun in wannan raunin da aka samu mishi da aka yi jinya ya warke ya jawo masa tawaya ya gurgunce hannu ya shanye ko irin ya shi kenan to au kana fihi asalun ko an samu tawaya a ciki fafihu min aqlihi bi hisabi ma naqasa minhu to za a yanka masa diya gwargwadon abin da ya rasa a cikin jikinsa din nan qala malik imam malik yace fa in kana zalika al-azmu mimma jaa fihi an nabi sallallahu alaihi wasallam aqdun musamman yace wannan rauni da aka ji masa in akwai bayani daga manzon Allah ya yanka abin da za a biya shi diya fa bi hisabi ma farara fihi nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya faɗa din nan shi za a biya وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دميكي كو أبن دا أكا جم ciwon da aka jimma mutum rauni da aka yi ma mutum in manzo Allah ya bayanin abin da za a biya to sai a tafi akan haka in babu wani bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqlun musamma an nabi aqlun musamma wa lam tanzu fihi sunnatun wala aqlun musamma ba a ce ga sunna ba manzo Allah bai fada ba ko ko ba a fadi abin da za a biya ba to fa innahu yujtahadu fihi to sai ai ijtihadi wannan abin da ya rasa din nan me ya tawaye mishi a cikin rayuwarsa saboda gabobin dan adam ai sun sha bamban ko to duk ɗaya ne an ce in an rasa hanci ma za biya jiya baki ɗaya in ido fa ido da hanci wanne ne ya fi muni in an rasa shi hanci ya fi muni ko قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت قطعا عقل يتي إن ميكي أكي مسا أجكينسا تو باب ديا دا أكا ينكا إذا برا إن يورك الجرح وإذا برا الجرح وعاد لهيئته da aka jin masa ciwo aka yi masa jinya ya samu lafiya ya dawo yadda yake babu wata tawaya da aka samu jikin shi aka ce to ai babu wata diya da za a biya fa in kana fi shay'in min zalika afalun aw shay'un in an samu tawaya a cikin inda aka ji masa rauni din ya samu tawaya a jikinsa fa innahu yujtahadu fihi illa al-ja'ifa to wannan sai ai ijtihadi a gani me ya kamata a karba wannan illan yaya take a jikin shi wace tawaya ta kawo masa wanda tawaya ta kawo masa illal ja'ifa sai dai mikin da zai shiga ciki cikin cikinsa ko cikin kirjinsa ko ciki fa inna fiha thulutha diyatin nafs wannan za a biya ɗaya bisa uku a cikin diyar rai diyar rai rakumi ɗari ɗaya bisa uku rakumi nawa kenan talatin da nawa قال مالك وليس في منقلة الجس... منقلة الجسد عقل المنقلة هي التي ينقل منها فراش العظام وهي ما دون ما رق منها المنقلة ita ce raunin da aka jimma mutum ya je ya kusa da kashi ya kwaye fatan da ke wajen kashi din ko naman da ke wajen kashi din to shi ne ake cewa munakila shi ne imam malik ya ce me wa laysa fi munaqilatil jasadi aqlu wa hiya mithlu mudihatil jasadi daidai take da mudihatil jasadi qala malikun al-amru al-mujtama alayhi indana anna at-tabiba yace abin da aka yi ijima'i a cikinsa a wajen mutanen malaman madina annas tabiba in aka samu likita idza khatana faqata alhashafa anna alaihi alaqla yace likita ne zai zai ma yaro kaciya sai yanke kan azzakari daidan yanka din sai yanke kan azzakari yace zai biya diya cikakkiyar diya saboda me saboda irin illan da ya ma wannan ɗan ai masa illa ko ba masa illa ba ba gani za a yi ba balle ya muzanta amma ai masa me ai masa illa ai masa mummunar illa ko wa anna zalika fil khata allazi tahamiluhu al aqila shine kuskuren da waɗanda masu gadon shi da ta'asibanci za su biya kenan wa anna kullama akhta'a bihi at-tabibu aw ta'adda idza lam ta'mal zalika fa fihi al-aql yace duk abinda likita yayi aka yi kuskure yayi samu aka samu illa aka samu barna to zai biya diya haka ne ayin an kawo mutum ba shi da lafiya mun asibiti a saudi likitocin jihar da baya suke yi ai sai an ga alaman zai yi amma aka ga alaman kana tsora hannu kana yi kana yi sai ya mutu to ka samu aiki sai an yi bayani aka yi mutu ba hannunka ya mutu ba? hannun sabo? a to inda ake kula da abubuwa ba inda ake kula da abubuwa amma yanzu wani wani asibitin ko likitocin ba suke kawo mutuwan dan adam ba a kai mutum asibiti a ce ba gado mace za ta haihu ba inda za ta kwanta shi inda yar uwarta ta haihu ga jini ga kazanta ga kuda da komai ita ma a dora ta akai ina aka taimaka dan adam haka eh ina aka taba yi dan adam haka duk dukiya ta je cikin wayansu abubuwa daban da babu ma ja'a fi aqlil mar'a babin da yazo na bayanin diyyar mace قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يتي سعيد بن المسيب يا كسن شينا فدرتي تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دي إلى ثلث الدية ما تتنا زموا ديدي دنمج أتكين دية har ya kai sulusi in aka yanki yar yatsan namiji abinda za a biya shi za a biya in yanki yar yatsan mace haka yar yasar kafa haka kaza kaza kaza duk har ya kai sulusu diya isbu'uha ka isba'ihi ya tsanta kaman ya tsan namiji ne wa sinnuha ka sinnihi in an cire mata hakori daidai yake da an cire hakorin namiji wa mudihatuha ka mudihatihi wa munaqqilatuha ka munaqqilatihi wa yannan duk namiji da na mace duk daidai ne قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة سوما سنا فتن كتن كتن أبين سعيد بن المسيب يفدا دنغني دمج أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل تنا دي دي دا نمجي هر أكي تيبس أكون دية نمجي to in an tsallaka to za ta tafi har a kai nis rabin diyan namiji to daga nan ita za ta tsaya diyan ta kare kenan don an ce mace tana da rabin diyan namiji ne فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل قال مالك إمام مالك شيء وتفسير ذلك بيان ونن أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباهها مما يكون فيه ثلث الدية فصائدا در دميكي رونين ذا أي أبيات ثلث الدية أكتب جد أي سكي فإذا بلغت ذلك كان أقلها في ذلك على النصف من أقل الرجل إن أكا كي أكا تسألك إيه بس أكتك يهر أكا كي ربي تسدي مچي رب دي نمجني an fahimta haka suka je haka ce haka sahabbai suka tafi sai cikin malikiya kaman akwai manyan malamai guda uku suka ce a'a ai manzon Allah cewa ya nafsun mu'mina to daidai yake ran mace da ran namiji su malamai kaman guda uku su suka faɗi wannan abu to amma manyan malamai da jima'i sahaba sun tafi tun da nis diyatul mar'ati nisfu diyatul rajuli to me amfanin wannan sabani da aka samu manyan malamai suka ce ai an ce nafsun mu'mina duk wanda ya kashe rai mumini zai biya diya sai ba a ce namiji ko mace ba to sai su suka dauki wannan suka yi amfani da shi to za a iya daukan wannan a amfani da shi in bukatar haka ta kama ijtihadi amma ijma'in malamai nisfu diyatul rajul ne قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول يتياجي ابن شهاب ينا فدرتي ومضت السنة يتي سنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه أقل ذلك الجرح يتي إمتم يجم ما تسجيو كسكري تشيكي نزيب يادية ولا يقال منه بذلك ساشي بقى ya ji mata ciwo ba za a kisa shi ba sai dai biya jiya qala malikun wa inna ma zalika fil khata'i an yadriba ar-rajulu imra'atahu fa yusibaha min darbihi ma lam yata'ammad kama yadribuha bi sautin fa yafqau aynaha kaman ya dauko bulala zai mata bulala garin mata bulala sai ido sai ya cire mata ido to sai a ce wannan kuskure ne ba za a cire idon shi ba to sai ya biya diya wa nahu zalika qala malikun في المرأة يكون لها زوج وولد في غير عصبتها إمام مالك يتي متتنا دا مجي دا من غير عصبتها مجي باشي تكين وأن كي قالوا جدا تاسيبانش ولا قومها با تكين دنجين تبني فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من أقل جنايتها شيء إن أكجمت تشيوك aka je za a biya diya ko aka shi za a biya diya mijin ba shi da komai a ciki tunda ba shi cikin waɗanda za su biya wannan diya wala ala waladiha idza kanu min ghairi qaumiha wala ala ikhwatiha min ummiha idza kanu min ghairi asabatiha wala qaumiha fa haula fa haula ahaqqu bi mirasiha an fahimta والعصبة عليهم الأقل منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم asaba waɗanda suke gado da ta'asibanci su ne ke biyan al'aqlu abin da ake ce ma al'aqlu igra'im shine da ya je ya jimma wani ciwo ko ya je kashe wani za a biya to ba shi zai biya ba a ashe a kira dangin shi waɗanda suke gado shi da da ta'asibanci wane da wane da wane da wane su za su zo su hadu su biya su ne aka ce su ma sai a yi musu sassauci su biya diyan cikin shekara uku ko hudu shekaru uku ko hudu ilal yaumi yace ana biyan diya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da Imam Malik magana wa kazalika mawalil mar'ati mirasuhum liwaladil mar'a haka mawaliha gadon su liwaladil mar'a na dan matan ne wa in kano min ghayr qabilatiha wa in kano min ghayr qabilatiha koda ba cikin kabilarsa bane wa aqlu jinayatil mawali ala qabilatiha amma diyan abinda mawali suka je suka kirkiro ala qaumiha ala qabilatiha kabilarta su za su biya kabilar su ne wanda za su gaje ta da tasibanci kenan babu aqlil janin babin da yazo na diyan yaro kankani dan tayi a cikin ciki eh ne me a wannan ya danganci in aka je wajen alkali shi zai magance wannan abubuwa shi zai gane saboda shiri aka yi ko da gaskiya ake faɗa haka ne ko ba haka ba ne a kawo yaro yana gane shi psychologically fuskarsa haka yake nuna ko ko a'a shiri aka yi masa duk komai na iya faruwa da komai yana tafiya ne lafiya lafiya mutum wanda zai zo ya ce ya manzo Allah na yi zina a tsarkake ni ya san jifar su za a yi ko bulala za a yi mace ta faɗa namiji ya faɗa to don ya zo ya faɗi wani abu ba za a karbi maganar shi ba za a karba saboda al'amarin yana cikin komai yana tafiya lafiya lafiya Allah ake tsoro a lokacin zamanin su kunya da kunyan lahira gara kunyan duniya yanzu kuma da kunyan duniya gara kunyan lahira saboda lahiran ana shakka zuwanta kowa yana ganin ana mutuwa amma in ba mutuwa mata ta kan shi ba manzo Allah ce ma ra'aytu yaqinan ashbaha bi shakki min al maut ban taba ganin abin da yake yakini ne amma yana da alaman shakka sai mutuwa kowa ya san ana mutuwa amma tunda bai zo kanka ba sai kana ganin ai babu sai ran da mutuwar ta sauko Allah ya kiyaye amin amin babu aqlil janin babin da yazo na bayanin diyan yaro kankan dan tayi a cikin ciki kamar mace tana da ciki a buge mata cikin da farar da cikin ko dan ya mutu قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره ان امراتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فترهت جنينها ويسمى تاغدا بيوني cikin kabilar Huzail suna fada sai ɗaya ta ɗauki sanda sai ta ɗauki sanda ko tabarya ko sai ta bugi cikinta sai dan sai aka barar da dan da ke ciki ya mutu kenan ko فقد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة, بغرة عبد أو وليدة سيما زو الله يقول أبيا ديا نباوة عبد أو وليدة وبيوة تند أنكش أنت أي أشكين أنكش متن أيكو وما متن مني متن أيكو قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة manzo Allah ya zantar da hukuncin ɗa da ke cikin cikin mahaifiyarsa aka buge cikin sai ya mutu manzo Allah ce za biya gurra ina mana gurra shine abdin awwalidatin bawa ko baiwa fa qala allazi qudiya alaihi sai wanda manzon Allah ya zartar mishi da hukunci zai biya sai ce kaifa ugramu ma la shariba wala wala akala yaya za a karbe za a sa na biya dukiyar diyan wanda bai ci ba bai sha ba wala nataka bai yi magana ba wala stahalla bai yi kara ba da ya fito wa mislu zalika batalun aw yutallu ai irin wannan kamata yayi asa ba komai bane ya wuce a tabbi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان أي wannan yana cikin ‘yan uwan masu boka saboda ya kawo saja la akala wala shariba wala kaza kaza yadda ya tsaro magana shine manzo Allah ce inna ma haza min ikhwan al kuhan qala wa hadathani an malik an rabi'ah bin abi abd arrahman annahu kana yaqulu yace al ghurratu tuqawwamu 50 dinaran aw 600 dirhamin gurra ɗin nan za a kimanta ta da hamsin na dinara dinari hamsin ko sittumi a fi dirhami ko dirhami ɗari shida wa diyatul mar'atil hurra almuslima hamsumi a fi dinarin aw sittatu alafi dirhami yace ai diyan mace musulma ɗa shine hamsumi a fi dinari dinari ɗari biyar ko sittatu alafi dirhami ko ko dirhami dubu shida قال مالك فدية جنين الحرة أشهر ديتها يتي دية جنين الحرة دية أنت عندك يتكم أه أشهر ديتها أي بس قوما دية تزعبيا والعشر خمسون دينارا أشهر مشين دينار خمسين أو ستمائة درهم كو درهم تريشدا قال مالك إمام مالك يتي ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا يكون لا تكون فيه الغرة حتى يزال بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا يتي إمام مالك يتي ولم أسمع أحدا يخالف بل تبج ون ون دي صابا بتيوا أن الجنين لا تكون فيه الغرة بتيوا لن تأي أتكي ما زاء بيادية صباح hatta yi zayila batna ummihi har sai ya fito daga cikin uwarsa wa ya sukutu min batniha mayyitan ya fado a mace faƙara malikun wasa mito annahu iza kharajar janino min batni ummihi hayyan imam malik ce naji an ce in ɗan tayi ya fito daga cikin cikin mahaifiyarsa hayyan yana raye summa mata anna fihi diya anna fihi diyata kamila imam malik ya ce in ya fito yana raye sa'an na ya mutu za a biya diya cikakkiyar diya qala malikun wala hayata lijani illa bil istihlal ba a sanin cewa dan tayi yana da rayuwa da ya fito cikin cikin uwarsa shi in yayi kara